Abu wanda zai ce sai faka ringa ɗaukansa to shi shine ya ce mun ji da amma fa wanda zai ringa taimakawa ba wanda zai ce sai dai ni ringa ɗaukansa ba na wane amma ni zan wato ma'ana ta ɗaukansa to malli mun ji da yawwa jumla istifhamiya ce jumla ce istifhamiya ta ya zama istifhamin ya zo ne don fata tamanni na ma a ce zan samu wanda zai ce shi na wani halin kasancewarsa mai taimakawa istifhami yana zuwa don tamanni ko shi istifhami yana zuwa zama labari kwarai kwa in ya zama ya zo labari dole a gabatar da shi kamar kaifa zaidu ga sha fili kaifa zaidu ko man anta man anta anta din ne mubtada man din labari amma dole a gabatar da labarin inda yake ake gabatar da labarin za a faɗi inda yake labarin ya zamo wato istifhami ne dole a gabatar da shi kamar yadda shi ya kawo kaza iza ya taujibu tasdira ka aina man alimtuhu nasira kaza iza ya taujibu tasdira haka ne idan labari ya cancanci ya zo a farko to dole a gabatar da shi kamar aina man alimtuhu man din shine mubtada aina labarin man wadda take wato man aina man alimtu mausuliya ce aina din ko istifhami to sai to wurare nawa kenan ya ambata guri biyar ko ya faɗi inda yake dukkanin su ma'arifa ne ko nikira dole a gabatar da mubtada sai ko idan rashin gabatar da mubtadan ba zai sa magana ta rikice ba waje na biyu kuma shine inda yake an yi isnadin mubtadan ga lamul ibtida'i dole a gabatar da shi ko kuma waje na uku shine inda yake ya zo wajibu sadari in ya zamo lahu sadarul kalami to dole a gabatar da shi sai waje na hudu shine kaza iza malfilu kana alhabara inda yake fi'ili ne ya zo a matsayin labari to shi ma amma wannan aka ce akwai kaidi fa ba wai bisa idlakinsa ba sai inda yake shi fi'ilin bai zo da alamar tasniya ko alamar jami'i ba inda yake fi'ilin ba alamar tasniya ba alamar jami'i amma ya zo da alamar tasniya ko alamar jami'i to wannan a gabatar da shi kamar yadda wasu daga malaman lirabi suka yi lirabin wa asarun lazina zalamu wa asarun najwal lazina zalamu allazina din suka ce mubtada ne jumla asarun najwa shine labarin jumla ce labari aka gabatar a nan shi yasa nan yana cikin idlaƙoƙin alfiya wanda aka ce suna bukatar a ce an musu takayidi to akwai wurare wajen guda saba'in da wani abu a cikin alfiya wanda yake ya kawo su da idlaƙi amma aka ce yana bukatar a yi kaidi bayan nan kamar wani waje ne ina misalin wani wajen a cikin alfiya inda ya dace a ce ya kawo kaidi amma kawai sai ya kawo magana ba tare da kawo kaidin ba katan alfiya tabni maliki likauni hawari hatal masaliki wa jam'i min al usuli ma khalat anhu wa rabbi muhmalatin da mursalatin uhmilat ko ya kawo ga wasu dalilai to amma shi din ma a tasan akwai wasu gurare da aka kama shi aka ce to abinda ya ce waccan ta yi shi ma fa nan yayi to ina misali ba fira ai nan ba akan na hau ba ne na ga mukaddama ce gyaran da aka yi masa ko aka ce da ya ce wallahu ya gari bin rirawar rama li wala huwa la jimil umma ai wannan bai shiga cikin nahawun ba mukaddamar a magana ta nahau tsantsa inda yake ya kawo magana gaba daya alhali ko tana bukatar a kaidance wanda yake zuwa da idlaki ma ga wani zan sali cewa mubtada duk inda ya zo inda mubtada ne marfu'i ne ai wannan zai karbi idlaki akwai inda mubtada zai zo a matsayin mubtada ba wai ya koma sunan kana ko sunan inna ko mafuli na farko na zanna ba a ce ba marfu'i ba ne a duk inda zo marfu'i ne ai yana yiwa ya karbi ka'idar yana yiwuwa ka'idar ta zo wadda take ba istisna'i da aka faɗa auka a wato ka za zamal fi'lu kana al-khabara aw qusida isti'maluhu munhasira sai inda yake shi fa'a mubtadan an yi hasarunsa inda aka yi hasarun mubtada to shi ma dole a gabatar da shi mubtadan duk da yake an yi hasarunsa dole a gabatar da shi shi yasa kamar ma zaidun illa da'imun a nan dole ka gabatar da zaidun din kana nufin shi zaidu bai da wata sufa in ba sufa tsayuwa ba to dole in kuma kana nufin cewa ba wanda yake ya sufantu da sufa tsayuwa sai zaidu to wannan dole kuma ka ce ma ka'imun illa zaidu sai zama dole ka gabatar da labarin anan shi kuma sai zama yana cikin guraren duk wanda yake aka yi masa hasaru dole ya zamo an fara fadarsa ko mubtada ne ko labari dole a fara fadarsa to wannan kenan su baitocin ne na alfiya ko mu bi su ja'izu takadimi ko alhamdulillah tun da yake a ƙur'ani akwai inda yake haka ya zo an gabatar da labarin kan mutum ko? falillahi alhamdu rabbi samawati wa rabbi lari rabbi alamina ko na ƙarshen su jasiya ce ko sai wanne kuma lule wa lahira lahul hamdu lule wa lahira wa lahul hukum wa ilai turja'un na na suratun namli ne ko ina suratun namli ne ko kasashe karshen namli ne ko to amma ba shi kenan lahul hamdu ba ko lahul mulku wa lahul hamdu lillahi al'amuru shi ma an gabata da labarin ana lillahi al'amuru shi me fa'ida gabatar da labarin kama ana ne hasaru ana nufin hasaru fallillahi alhamdu kai yabo ma dai gaba daya aina Allah ne saboda an gama fadar cewa ga abin da aka yi har karshen rayuwa kuma har zuwa kowa ya tabbata a matsayinsa ko zalikum menene an faɗi siffar yan wuta ko wai za tu lalimu ayatuna makanu da tun wulan kalutu bayana aka kawo menene karshen suratul jasiyat ya yake ya ƙari eh? wa yau mata ƙomus sa'atu to shi ne wata ra kulla ummatin jasiya kulla ummatin tuda ila kitabiha al yawma tuzzauna sai aka kawo a can haza kitabuna inda ga alaikum bil haqqi kunna nastan su ma kunna tamalun sai fa amma allazina amanu wa amilus salihati kaga an kawo tafriki an ka cikakke sai a to rayuwa gaba ɗaya ta ƙare kowa ya tsaya matsayinsa dan aljanna ya bayyana dan aljanna dan wuta ya bayyana matsayin dan wuta ba sauyawa sai falillahi alhamdu falillahi alhamdu rabbi sama rabbi samawati wa rabbil ardi rabbil alamin wa lahul kibriya wa samawati wa huwa al azizul hakim lokacin ya mawari'u taqdimil mu'atu an yi wannan baiti na alfiya ko to baiti na gaba ya ce fabna'ahu hina yastawil juz'ani urfan wa nukuran adimai bayani famna'ahu hina yastawil juz'ani urfan wa nukuran adimai bayani famna'ahu hina yastawil juz'ani urfan wa nukuran adimai bayani sai mi gaba ɗaya ko ya ce ka hana a ce a gabatar da labari akan mubtada ka hana gabatar da labari akan mubtada hina ya stawil juz'ani a wakacin da ya zamo juz'an biyu sun daidaita shine juz'an biyu shine mubtadan da labari idan ya zamo da mubtadan da labari duk sun daidaita urfan a wajen zama wasu ma'arifa in sun zamo sun daidaita zama wasu ma'arifa kamar sadiquka sadiki yanzu idan kana nufin ka ce sadiquka sadiki wato abokinka ai duk wanda yake abokinka ni ma ko abokina ne to dole ka gabatar da sadiku kaɗin ba ka ce sadiki sadiku ka ba don ka faɗa ka sai zama ai duk wanda yake aboki na abokinka ne kai ko kana nufin ka ce duk wanda yake abokinka ai abokina ne cewa duk wanda yake abuta da shi to kai mako kana abuta da shi shi yasa da bambanci da inda ka ce sadiki sadikuka sadiki sadikuka wani kuran ko suka daidaita a zama wasu din nikira mubtadan nikira ne labarin nikira ne kamar afralumin ni afraluminka to shi ma'anin dole ka gabatar da wanda yake mubtada wanda ya fi ni ya fi ka don kana nufin ka ce haka dole ka fara fada afralumin ni sannan ka ce afraluminka in kuma kana so ka ce duk wanda ya fi ka ai ya fi ne da wannan dole ka ce akabaru minka akabaru minni adi mai bayani amma fa anan inda aka ce haka sai inda ya zamo ba bayani da zai ayyana wanne ake nufi a matsayin mubtadan in akwai bayani akwai wata karina da za ta nuna mubtadan a matsayinsa na mubtada ko da ya zo daga baya ta wannan halin a iya gabatar da labarin akan mubtada kamar baitin da yake mashuri na banuna banu abana ina wa bana tuna banu hunna abana urrijalil aba'idi to wannan banuna labari ne banu abna ina shine mubtada aka gabatar da labari akan mubtada duk da cewa baki ɗayansu ma'arifa ne saboda cewa ma'ana ta bayyana ma'anar a fili take tunda shi mai faɗar magana ko mai faɗar baitin yana nufin ya ce duk waɗanda suke 'ya'yanmu maza duk wanda 'ya'yanmu maza suka haifa ai 'ya'yanmu ne amma wanda 'ya'yanmu mata suka haifa su 'ya'yan wani gida ne can 'ya'yan wani gida ne can ba 'ya'yanmu ba ba ma ce 'ya'yanmu ba ne to haka yake nufi baitin da aka ce mashuri ne a wajen malaman nahu malaman balaga malaman fara'iri malaman ilmin nasab amma duk da haka ba a san wane ne ya faɗe shi ba to wannan kenan ko da sukan ce abu abu hanifata abu yusufa abu hanifata abu yusufa suke to abu hanifa wato abu yusufa almajirin abu hanifa kamar malamin nasa ne kamar abu hanifa ne to asali abu yusufa abu hanifa ma'ana abu yusufa ka abi hanifata abu yusufa kamar abu hanifa yake to amma aka gabatar da labarin akan mubtada da cewa dukkanin su ma'arifa ne saboda anan an gane me ake nufi shi yasa gabatar da labarin akan mubtadan ba zai cuci magana ba wannan kenan sai maimaita baitin ko ringa bi tare da nahaulwari in Allah da ko zuwa litinin wanda yake mai shi sai ya kawo sai ya zo da shi nahaulwari na na sanawiya na farko kenan irin wanda suke rabawa don ya kawo bayani da yawa akan wannan matsalar ko ta gabatar da labari ta gabatar da wajabcin gabatar da mubtadakan labari ya kawo misalai da yawa to za mu misalan don mu gwada ma fahimtar mu a ciki ko yanzu kamar a tamrinin da ya kawo na goma da ya kawo baitin labidu ne ko da yake cewa wa malmalu wal ahaluna illa wadi'atu ولا بد يوما أن ترد الودائع وما المال والأهلون إلا وديئة المال مبتدني وديئة لاباريني تو أنا gabatar da mubtadan akan labari wajibi ne ko ba wajibi ba in wajibi ne me ya jawo wajabcin wa malmalu wal ahaluna illa wadi'atu da za su a ce dole sai an gabatar da bauta da ko sai dai akwai wani abu saboda shi wancan wadayo a ka iya cewa ka'imin zaido ko ka'imin arrajulu ko amma anan menene ya kawo gabatarwar wajiba ce ko ba wajiba ba in wajiba ce me yasa hasaru ne aka yi amma hasarin wa aka yi wa hasarin kenan aka yi wa hasaru ko malu din ne aka yi wa hasaru shi mubtada mubtadan ya zama wannan daga hasurun mausufi ne bisa sifa ko ko sifa bisa mausufi mausufi ne aka yi hasarin sa bisa sifa kamar ya magana kenan take in haka din ne haka ne hasur mausufi haka ne hasur mausufin ne ala sifatin ai abin da ake nufi dukiya dai ba ta da wata sifa illa cewa kawai ajiya ce da aka ba wanda yake ganin gata a hannunsa ajiya ce wadda aka ba wanda take hannunsa iyali ba su da wata sifa da za a sifanta su sai ko cewa ajiya ce da aka ba wanda iyalin ke hannunsa wanda dukiya ke hannunsa dukiya nan ajiya ce wanda iyali ke hannunsa iyalin nan ba wani abu ba ne ba su da wata sufa sai ko cewa ajiya ne shi yasa kaga hasurun musufin ne ala sifatin shi yasa tunda an yi hasurun mubtada shi yasa yake wajibi a gabatar da shi ko wajibi ne a gabatar da mubtadan tunda an yi hasarinsa kama alamiyar da muka gama lamiyatul arabi akwai hasaro ko a ciki zaka illa basdatun an tafarrulin alaihim wa kana al mutafarrilu ko wa ma za ka illa basdatun an tafarrule a nan me muftada za ka me labarin basdatun nan wajibi ne a gabatar da muftada kan labari saboda me saboda an yi hasaru shi an yi hasarun shi muftada wannan sifatawa wannan sifatawa ba da wata sifa da za a sifanta ta sai ko cewa wato ina shimfidawa ne gare su don nuna musu alheri don nuna musu alheri na wa kanal afralal mutafarrilu sai kuma nan sai aka aka bi hasarin amma shi ta fuska gabatar da ni shi ma'anan labarin ne mahasuri ko ba wani wanda za a ce ya fi sai mai yin alheri wanda yake alheri ga mutane ai shine ko za a ce ya fi wa kanal afralal mutafarrilu shi yasa afralu din ne mahasuri siffa ce ita nan aka yi hasarinta ga mausufi ko shi ko ma za ka illa basdatun an dafa rulin mausufin ne aka yi hasarinsa ga sifa ko wani baiti ne ko bayan wannan don shi wannan mahab guda biyu ne amma ɗaya muftada da labari ne an yi hasarin muftadan akan labarin ɗayan ko wato labarin kane ne aka yi hasarin akan suna waina ligina wannan jumla ce an yi hasaru amma jumla fi'iliya ce amma wadda yake zai zama ta an yi hasaru da inna ma ta kunshi kuma jumla ismiya akwai a ciki
wanda yake za a gano cewa ai ga yadda ake nufi yasa sai a iya cewa a iya gabatar da labarin bisa mutadan duk da cewa dukkaninsu sun zo ni kira ina misali da inda da mubtada da labari duk sun zo ni kira amma saboda za a gane me ake nufi kai tsaye aka ce ya iya halatta ko ya halatta a wajen a gabatar da labarin a kan mubtada kamar ka ko ba misalin da zai zo a nan kowanne ya kira ne kowanne ya kira ne ba tarkibi ko da irin na malaman na hau ana so a yi duk abin da ya fi goma ya fi uku ma gabatar da tayo a gane da ake misali asali aksar min ashiratin aksar min salasatin duk abin da ya haura uku duk abin da yake ya haura goma to a yan san ma kai zai daman ya haura uku tunda uku uku har guda nawa sai a cikin goma to ta kanta goma da ta ninka uku har sau uku abin da ya bi ta yan san dole ya fi uku ko aksaru min asharatin aksaru min salasatin to kama anan da an gabatar da aksaru min salasatin aksaru min asharatin za a iya gane me ake nufi tunda an san ba wai aksaru min salasatin ne mubtada ba dan janda shi ne mubtada sai ya zama magana ba ta da ma'ana ba ma'ana ta zama ba ta gaskata ba dan akwai inda an ce shi ne mubtada ai akwai abu da yawa wanda ya fi uku amma bai fi goma ba bai ma kai goma ba hudu ta fi uku amma ba ta kai goma ba kare shi yasa aksaru min salasa da aksaru min asharatin dole sai ma an kaddara cewa aksaru min asharatin din shine mubtada gashi ni kira ne amma aka jinkirta shi ko saboda in dai ma'anar tabbatacciya ce to dole sai ya zama haka ya zama mubtadan aka jinkirta a wajen ko hudu ta fi uku amma ba ta kai goma biyar ta fi uku amma ba ta kai goma ba ya sa da aka ce aksaru min salasati aksaru min ashiratin to an sa aksaru min ashiratin din ne mubtada aksaru min salasatin labarinsa ne amma aka gabatar da shi duk da cewa dukkaninsu ni kira ne kaza ya zamance dukanin habara ko kaza iza malfi'ilu a kanin habara haka da idan fi'ili ya zama shi ne labari to ba dama a gabatar da shi malamai suke cewa wannan wajen yana cikin wuraren da ibnu malik ya kawo magana bisa idillaki amma magana tana bukatar a kai da ce saboda akwai inda yake fi'ilin ne labari amma ya halatta a gabatar da shi yana daga wannan a wajen wasu malaman ya irabin fata ubangiji subhanahu wata'ala na qur'ani wa asrarun najwal ladina salam hal hadha illa basharun mislukum wa asrarun najwal ladina wasu nafa kan cewa allazina din shine mubtada asarru shine labari amma ka gabatar da shi shi yasa da haƙƙinsa ya ce idan fi'ilin ya zamo bai ɗauke da alamar tasniya ko jami to a sannan in dai shi ya zo labari dole a jinkirta shi dole a gabatar da mubtada amma in yana ɗauke da alamar tasniya ko jami ya yi a gabatar da shi akwai wasu wurare da yawa a alfiya inda yake kawo magana bisa idilaki amma ya dace a ce da ya sa bata kai kamar yadda za a gani akwai wanda ma ya rubuta murudi a kan haka mun ka iya cewa kama zaidani a zaidani mutane ne kama labarin ko kamus zaiduna a zaiduna ɗin mutane ne wato kamu ɗin labari aka gabatar amma ba za ta yi ka ce kama zaidu ka ce zaidu mubtada ne jumlar kama ita ce labari ba dole haka ke nufi sai dai ka ce zaidun kama zaidun kama ina wani misali ne inda yake mai albiya ya kawo magana mutlaka wadda aka ce tana bukatar kaidi ko ya kawo abu musa idilaki amma aka ce magana yana tana bukatar kaidi ina wani misalin to nan ina to abinda dai kamar inda yake ya zo fi'ili labari ya zo fi'ili dole a gabatar da mubtadan a kansa to haka nan kuma inda yake mubtadan ya zo istifali shi ma dole a gabatar da shi ba dama a fara faɗan labari kamar misali man indaka ko man fidari gasar nan ba da ba ka ce fidari man ko indaka man nuna man istifani ne al-istifar da hu sadarul kala istifani haƙƙin sai zo a farkon magana da yasa dole sai dai ka ce man indaka ko man fidari man fidari to wayannan wuraren a wato dole a gabatar wajen na hudu an kudi an usidasti imanuhu mun hasira inda ya zamo ana nufin a gabatar da shi bisa cewa an iyakance shi ya zamo shi ne hasirin ya afu a kansa to dole ka gabatar da shi dole ka ce ma zaido illa ƙa'im in kana nufin cewa zaidu ba shi da wata sifa sai ko cewa ya a tsaye yake to anan dole ka gabata domin ka ce ma ka'imin illa zaidu to ka yi hasarin kiyami kamar ka ce ba wanda yake a tsaye sai zai amma ma zaidun illa ka'imin zaidun bai da wata sifa sai tsayuwa ta yi bayan zaidu akwai wasu ma da suke a tsaye amma shi zaidu dai dangane da shi ba shi da wata sifa sai tsayuwa shi yasa wannan yana daga kasar mausufi ala sifati amma an ce ma ka'imin illa zaidun to wannan an yi kasarun sifa ne ala mausufi ba wanda yake ya sifantu da sifar tsayuwa sai ko zaidu zaidu shine kawai wanda za a sifanta shi da cewa a tsaye yake to kama nan ma dole a gabatar da mutadakan labari waje hudu kenan inda yake dole mubtada ya gabata na farko shine in gaba daya da mubtada da labari suka zamo ma'arifa ko ko suka zamo nikir na biyu shine inda yake wato shi fili ne ya zo labari amma ya zamo bai zo da wata alama ba na uku shine inda yake munhasiri ne shi mubtada wato makasura alaihi na hudu shine inda yake ya zo istifhari ga wayannan guraren wajibi ne a gabatar da mubtada to shi kuma labarin akwai su gurare wanda yake zamowa wajibi a gabatar da shi akwai wasu wuraren da yake labarin wajibi ya zo abin gabatarwa kamar inda yake zama kuma shi din istifhari ne to dole a gabatar da shi a sannan ne zama istifhari kamar man an ko kuma ya zama mubtadan nikila ne shi kuma labarin jari da majruri ne ko zar dole a gabatar shi ibn malik ma da wannan ya fara ko wani hau indi dirhamun wali wa darbul tazamun fi taqaddumul khabar kaza idza ada alayhi murmaru imma bihi anhu mubinan yubaru kaza idza yastawjibu tasdira ka aina man alimtu huna sira وخبر المحصول قدم أبدا فما لنا إلا اتباع أحمد ما لنا يا كاوبرينوا وانا انجي جرام ولي ودر وتزم في تقدم الهبر كذا إذا عاد عليه مهمر وجه نبيو من دي كلميري يا كوما أكنسا يا واتو شي مبتدر shi mubtadar yana ɗauke da lamiri lamirin da yake zai koma kan labari to a wannan dole a gabatar da labari saboda ba haka ba zai bayu zuwa auto ramir ila mutakafirin lafzan wa rutbatan ba da maka ce ba ni hafi dari saboda haɗin ya koma kan dari dari ko fiddari ya zo labari don kace ba ni hafi dare ya zamo labari ya koma am lamiri ya koma kan muta akiri lafza wa rubata da sa dole sai dai kace fiddari ba ni ha fiddari ba ni ha yana daga reshi na qur'ani ayat suratul kitabi ko am ala qulubi naqfaluha aqfaluha mubtada ne amma nan wajibur ta'khiri ne wajibi ne a jinkirta shi saboda yana dauke da lamiri shine ha wanda yake ya koma kan qulubin shi yasa idan an gabatar aka ce am aqfalu ha ala qulubin sai bayu zuwa koma wannan lamiri zuwa abin da yake ya zo a baya a wajen fada ga shi ko matsayin sa kenan to haka nan kuma idan ya zamo istifhamin ne kamar dole a gabatar da shi idan shi labarin ya zama istifami ne kamar man an ko kaifa zaidu kaifa zaidu ko misalin shi ne alfiya aina man alimtuhu nasira aina man alimtuhu nasira ko zama kamar sharaɗi ne ina misalin inda yake wata dazin sharaɗi ina misalin inda yake mubtada ya zo sharadi suna na sharadi wanda za a ce dole a gabatar da shi tunda daman asma'u ko adawatu sharadi laha sadarul kalami ina misalin in na kawo man tarif a rif yayi man tarif a rif zai yi a wajen ya ake da ira amal lizzamani ta ji awil ahadasi wal makani wa in talaha lazimun fa mubtada wal khabaru shartu ala ma'tumida aw muta'addim fa haya maf'ulun bihi kaza filistin hali fafastan buhi ya ce ma fafastan buhi ka kiyaye wannan ka'idojin sai ka samu daukaka ka ce ba kiyaye su ba ai ya kamata a kiyaye ka'idojin da ya kawo ko wa mutlakan turabu a dafi shari inda suna ce tana da lirashi tana za a fada tana da mahalli a lirashi lilzamani ta ji awil ahadas wal makani ta zo don nuna zamani ne kamar irin su mata koko ta zo don ahadasi ne kamar man koko ta zo don makani kamar aina ito in ta laha lazimin fa mubtada dan in kana so ta zo mubtada sai zama fi'ili ne lazimi zai zo bayan ta ina misali man yaqul man anan mubtada ne dole zo kuma a farko saboda dalilai ba ba ɗaya ba na farko labarin ya zo fi'ili shine yaqul sannan kuma gashi shi kansa mubtadan ya zo sharafi shi yasa dalilai biyu ne ma nan suka sa dole a fara faɗa sa ya kurɗin shi ne labarin shi ne to in talaha lazimun fa mubtada wal khabaru sharqu sharadin shi ne labari jumlar sharadin ita ce labari yanzu nan man ismu sharqin mabniyo على السكون في محل رفع مبتدا يقول فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر جوازا والجملة فعل وفاعله في محل رفع خبر المبتدا هو هكذا وجواب شرط شيء جواب شرط matsayinsa kawai jami sharadi a ai ba jumlar ba ke fi'ilin in dai an kawo shi fi'ili man ya kum a kum to a kum din jawabin sharadi mai zoom shi kenan kawai jawabin sharadi a kum fi'ilin muradun da mai zoom da annahu jawabin sharadi wa fa'iluhu ramirun mustatirin wujuba shi kenan an gama yawa an an gama li'irarinsa ya ci bi ma galla shi wanda man din shi ma a nan mubtadaci ya galul din labari ne duk da cewa ya galul yana ta'adda dan ana cewa gallal mata'a ko gallal ganimata to amma a nan mandin ba wai maƙoli ne na ya ganin ba ka'ida akan ce idan ya zamo shi fi'ilin sharaɗin muta'addi ne to yakan zamo shi sharaɗin maƙulinsa ne to amma ba wai ka'ida ba ce wadda take mutlaka ko amma banda kama a nan kama a nan maƙulin mahazufi ne maƙulin mahazufi ne abinda yasa aka shafe shi dan a nuna umumi yana cikin dalilan shafe maƙuli nufin nuna umumi ko a can ya aka ce amiyatul ma'ani eh amiyatul ma'ani kanta abinda aka boye wanda ya boye wani abu daga gani mai yaƙi duk kankantarsa to don a nuna cewa ko menene ma ya boye da babba da karami da kankan sai aka kawai shafe shi wa manya galu ya ci bi ma galla yawmal kiyama an shafe amma kamar misali a man tarrif arrif to man a sannan makuli ne muqaddam wujuba yana cikin wuraren da dole a gabatar da makuli tarrif fili ne mai zuni idan fi ilaji ne biyo bayan man shari'a ya zama ita man din mubtadin yau ba shi fi'ilin ya zama jawaban labari sai zama jumla ce a mahallin rafa lirabin na labari wato ga jumla ne fi'ilin tare da fa'ilinsa fi'ilin da fa'ilinsa ba wai na fi'ilin ne kawai ba fi'ilin da fa'ilinsa tunda daman fi'ili ai ba ma zuwa labari ba inda fi'ilin zai zo labari sai wato a matsayin sanar jumla cewa shi da fa'ilinsa wannan ya kaddara wa wani kamar a ya galul eh shay'an
ko menene ba kwarai a iya kaddara shay'an ni kira ba tunda dama ni kira ma in ta zo fi siyaki shar'i tufidul ta'ani ko tufidul umuma ko to wannan kenan dai akwai guraren da yake dole mutanen ya zo a farko dole labarin za mu tsabiye su a hankali insha Allah mu yi ta wannan baitin dai wa yarfa يقول المبتدا والخبر وما له سر الكلام سدرا
taritar bismillahir rahmanir rahim yana itibarin ta zamo daula ce wanda yake ta kunshi mubtada da labari ya zama kenan a gaba daya an fara qur'ani da jumla ismiya jumla mubtada da labari illa iyaka za a ce mubtadan shafaffe ne labarin ma kuma shafaffe ne sai dai an kawo abin da yake yara ta da shi shi ne jari da majalurin ko na'am kamar misali ibtida'i ko kira'ati ka'inin bismillahir rahmanir rahim ko na'am Ah, to akwai kuma yiwuwar cewa bismillahir rahmanir rahim ibtida'at ko bismillahir rahmanir rahim qara'at na'am a sannan ta zama jumla ce fi'liya shi yasa ita jumla bismillah tana daga jumlolin da yake suke ihtimalin zamowa jumla fi'liya ko jumla ismiya
na'am na yi misali wata jumla ma wadda take ihtimalin zamowar ta a farko ya tafi kan cewa ta yi shi jari da madururi ya aiki kula bai ihtimali da komai ba ya san an ce shi ya rafa an ce an tafi an ta fa'ilin jari da madururin shi kenan ya inganta wal- wala hafashu asdala kana da lamiya la da zumatul dumai lamiya eh majaladiya ba ka da majaladiya wanda aka wanda aka buga musu wajen hudu din nan da su ajin roma wanda muke ajin roma da yamma a gwamnati ba ka da shi a turkani labiyatul majaladi ko sharinta akwai sharinta ma ko wanda suka kawo shi kadai ta ga a haka shi ya tafi a kai cewa jari da zuru ya iya yin aiki wala mush- wala a fashi wal kufi fi za ka afdala a ƙarshen lamiya yake faɗa haka wala a fashi wal kufi fi za ka afdala da a fashi da malaman kofa sun ce ba sai lalle jari da majaruri ya yi itimadi bisa wani abu ba zai iya yin aiki kamar aikin fa'ili amma da yawa daga malamai su sun tafi akan cewa sai ya yi itimadi ne ehem, a sannan ne zai zai iya yin aikin haka kamar har fiddari da dole su ka ita fiddari shi ya rafa an cire dole to in ka ga kamar a har fiddari da dole to wancan ma biya biyan ta umarni a wajen a hafashin ya in aka yi fassara shi haka cewa bi a bidin shi ya rafa shi an ta musu cewa an ta fa'ilinsa ne ya zama jumla ce fi zuriya inda jumla ce da ta kunshi fa'ili da amilin fa'ilin Mm. a unko aka ce an tafi mubtada ne bi abi labari ya zama jumla ce ismiya ko ya zama jumla ce wadda take ismiya jari wa majrurun آه، يا أشبه الفئلة ولذلك عمل عمل آه، عمل الفئل رفع أنت أنت لمير في محل الرفع فاعل بأبي فاعل بأبي آه، بس أن قدر فداء فداء فدما دنجني بنهو بس الأمران قد inda ta ce kama a ka'imun zaido to a ka'imun din ya yi aiki ne aikin fa'ilinsa ya rafa'anci zaido zaido din fa'ili ne ya yi aiki aikin fi'ili ne ya rafa'anci yawa kamar ta ce a kama zaido to aka tawilinsa da haka sai ya zama jumla ce fi'iliya tunda duk jumlar da za a ce ga fa'ili a cikinta kuma ya zama ita ce unga ba wai ta zo ba da labari ne ga wani abu ba wato dole jumla ce fi'iliya inda duk aka samu fa'ili jumla fi'iliya ce sawa'un abin da ya rafanci fa'ilin fi'ili ne ko ko wani abu ne wanda yake yayi kama da fi'ilin tunda daman ba abin da yake rafa'antar fa'ili sai abin da yake fi'ili ko ko yayi kama da fi'ili ko shi yasa an kace ka ka'imun zaidun kace ka'imun din kamar mubtada ne amma zaidun fa'ilinsa tujular hayyau tana nan wajen fi'ili amma kace zaidun din shine mubtada ka'imun labari ne ya gabata to a sannan ta koma jumla ismiya gaba ɗaya ta bar jumla fi'iliya mubtada ne kawai da labari shi yasa ta kubuta gaba ɗaya daga jumla fi'iliya ta koma jumla ismiya to akwai aljumalul mutane na fide akwai wanda ma musamman akan haka yi mai ciki ko akan aljumalul mutane na fide li ismiyati wal fi'liyati jumlolin da suke yi wa a kiran su jumla ne ismiya ko jumla fi'liya ya dawo su da yawa ko to sanar da mutum zai mutu da ya zo a farko ko wuri nawa kuran tsari mai bayani idan da mubtada da labari duk suka zamo nikira ko duk suka zamo ma'arifa to a sannan ba dama a gabatar da labari akan mubtada sai ko inda yake ko da an gabatar din ma'ana ba za ta rikice ba ko an aka kawo wannan na farko kenan waje na biyu auka na musnadan lizila mibtida inda yake shi wato an sa masa lamul ibtidai shi mubtadan ya zamo wato an sa masa lamul ibtidai kamar da lazaidu lazaidu ƙa'imun to nan nan ba da maka ce ka'ibun lazaidu dole ka fara faɗan lazaidun da lazaidun ka'ibu ko la yusuf wa abu ahabu ila amina minna ba da ma kama a irin na da lalata ce za a gabatar da ahabu din wanda shine labari ko da yusufu tun da yusufu din an sa masa lamun ibtidai lazaidun ka'ibu au wajibar sadari ko wanda yake lalle ne zo a farko mubtadan ya zamo daman wajibar sadari ne shine aka kawo kamar sharadi ko kamar istifari kamar li munjila kamar malli munjila man mubtadan li shi ne labari to nan ba da ta ce li man li man ba zai yi ba malli man din shi ne mubtadan dole ya zo a farko tunda istifari ne istifari da musarrul kamar kalami munjila din wannan da ne aka nasarce shi malli munjila hali ne an nasarce shi ne bisa hali waye zai zamo nawa halin kasancewarsa zai taimakawa ba wai ya zamo nawa kawai sai zai ce shi nawa ne amma zai san ya taimaka ba halin kasancewarsa zai taimakawa kaza idan malfilu zanen wancan jarin wani shi ne labarin yau ba din ba shi ne labarin amma da za mu ci haka jimla kuma ba za su san wanne in an ce malli a jumla ta cika waye zai zamo nawa wa zan samu a ce ya zamo nawa ai magana ta cika a nan illa iyaka ba kaidi rashin kawai kaidi ne ya abu amma dai magana ta gama cika an samu musnadu da musnadu ilayi waye zai zamo nawa kaga ta yi wanda zai zamo nakan ya zamo wanda zai ce sai faka ringa ɗaukansa shi ne yake mun gida amma fa wanda zai ringa taimakawa ba wanda zai ce sai dai ni ringa ɗaukansa ba na wani amma ni zan yi wato ma'ana ta ɗaukansa malli mun gida kuma jimlar istifamiya ce yau wa jula istifamiya ce jula ce istifamiya ta yi zama istifamin ya zo ne don fata tamanni na ma a ce zan samu wanda zai ce shi na wani halin kasancewarsa mai taimakawa istifami yana zuwa dan tamanni ko misali za a yi zuwa ya zama labarin shi istifami yana zuwa zama labari kwarai kuwa in ya zama ya zo labari dole a gabatar da shi kamar kaifa zaidu ga shafi ni kaifa zaidu ko man anta man anta anta din ne mubtada man din labari amma dole a gabatar da labarin eh, inda yake ake gabatar da labarin za a faɗi inda yake labarin ya zamo ah, wato istimhadi ne dole a gabatar da shi Eh, kamar yadda shi ya kawo kaza iza ya tujibu tasdira ka aina man alimtuhu nasira kaza iza ya tujibu tasdira haka ne idan labari ya cancanci ya zo a farko to dole a gabatar da shi kamar aina man alimtuhu man din shi ne mubtada aina labarin A- man is ah, wanda take a wato man eh, aina man alimtuhu mausuliya ce aina ɗin ko istifani to sai eh, to wurare nawa kenan ya ambata wuri biyar ko ya faɗi inda yake dukkanin su ma'arifa ne ko ni kira dole a gabatar da mubtada sai ko idan rashin gabatar da mubtadan ba zai sa magana ta rikice ba waje na biyu kuma shine inda yake an yi isnadin mubtadan ga lamun ibtida'i dole a gabatar da shi ko kuma yadda waje na uku shine inda yake ya zo wajibu sadari in ya zamo da kusadar kalami to dole a gabatar da shi sai waje na hudu shine ka za a zamar filu kana na habara inda yake fi'ili ne ya zo a matsayin labari to shi ma amma wannan aka ce akwai kaidi ba wai bisa idlakinsa ba sai inda yake shi fi'ilin bai zo da alamar tasniya ko alamar jami'i ba inda yake fi'ilin ba alamar tasniya ba alamar jami'i amma ya zo da alamar tasniya ko alamar jami'i to wannan a gabatar da shi kamar yadda wasu daga malaman lirabi suka yi lirabin wa asarun lazina zalamu wa asarun lazina zalamu allazina din suka ce mubtada ne jumla asarun asarun najwa shine labari jumla ce labari aka gabatar a nan yasa nan yana cikin illakokin alfiya wanda aka ce suna bukatar a ce an musu taƙayi akwai wurare wajen guda saba'in da wani a bakin alfiya wanda yake ya kawo su da ilaki amma aka ce yana bukatar a yi ƙaidi bayan nan kamar wani waje ne ina misalin wani wajen a cikin alfiya inda ya dace a ce ya kawo ƙaidi amma kawai sai kawo magana ba ta kawai katan alfi ya tafi ni maliki ya kauri hawa rihatal masaliki wa jami'a minal usuli ma halat an huwarar